ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mana barka da arzikin samun sallatar wannan lokaci na azahar a cikin wannan masallaci na kwalejin ilimi mai sunan aminu sale a nan cikin garin azare ƙaramar hukumar katagun jihar bauchi najeriya a wannan yini na 20 ga watan ramadan lissafin hijira ya kama shekara 1446 wanda kuma ya zo daidai da 20 ga watan uku lissafin miladiya shekara 2025 kamar yadda muka saba duk shekara munasaba ta wannan wata mai albarka takan sa ɗan uwa malam nuhu da yake ma'aikaci ne a nan ya ta kurɗa-kurɗa yana nemo malamai da irin almajirai domin gabatar da nasiha a wannan masallaci to bana ma allah maɗaukakin sarki ya ara mana lokaci da kuma dama ya sa muna daga cikin waɗanda Allah ya musu arzikin halartar wannan zama da gabatar da wannan nasiha ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya amfanar da ni da ku da duk masu sauraro cikin abin da ake faɗa ya sa albarka a ciki kuma Allah ya gafarta mini kurakurai wannan makaranta Allah ta'ala ya ƙara mata albarka shugabanninta daga provost zuwa mataimaki da sauran jami'o'in makaranta da sauran malamai har da ɗalibanta allah maɗaukakin sarki ya shiga lamarin kowa ya kawo mana sauƙi cikin dukkan al'amuranmu ya iya mana abin da ba za mu iya ba to ina so in ja hankalinmu dangane da wata addu'a wacce ta zo cikin hadisin abdullahi dan umar radiyallahu ta'ala an huma yake cewa wato lokaci kaɗan ne babu yawa lokacin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama zai gana da jama'a kuma ya tashi ba tare da ya yi wannan addu'a ba kaɗan ne yawanci idan an zauna an zo tashi to annabi alaihi salatu wasalam baya gushewa sai ya yi wannan addu'ar wato kamar addu'ar rufe taro kenan wacce aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallama wannan addu'a kuma ita ce manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kasance yana cewa Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا wannan addu'a ko da dai tana da ɗan tsayi amma tana da muhimmanci ga dukkan wadda zai iya haddace ta ya haddace ta domin ta kunshi alkhairan duniya da lahira kuma dukkanin bukatar da kake da ita da wacce ka sani da wacce baka sani ba tana cikin wannan addu'ar idan za ka haddace wannan addu'ar a ce ba ka da wata addu'a sai wannan to ba ka da bukatan ka yi wa Allah dalla-dalla duk abin da kake nema yana ciki annabi mai tsira da amincin Allah ya ce Allahumma ya Allah abun bauta ya Allah iqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatika ya Allah kai mana rabo kai mana kaso ka bamu kaso daga tsoronka ka rabauta mu da wani kaso na tsoronka wannan kason wanda zai mana da baibayi ya zame mana garkuwa tsakaninmu da sabonka idan Allah ya maka guzurin tsoronsa tsoron Allah a zuciyarka ya yi tasiri ya kai wani matsayi ya kai wani mataki ba za ka iya saba masa ba duk wanda yake iya saba wa Allah to yana da karancin sanin Allah kuma yana da karancin tsoron Allah rashin sanin Allah da rashin tsoronsa shi yake kawo saba masa wanda ya san shi ya san baiwarsa a kansa ya san falalarsa a kansa ya san ni'imominsa a kansa ya san kuma yadda Allah yake son bawansa yake tausayinsa kuma ya masa kyakkyawan tanadi kai wanda ya san Allah ba zai iya saba Allah ba saboda shi ne wanda ya yi ka ya maka ya hore maka ya sauƙaƙe maka kuma sannan duk abin da kai zai biya ka duk abin da kai zai biya ka in ji a zamantakewarmu ta 'yan adam ɗa ne in ka haifa a cikinka saboda kana ganin ka haife shi ka ba shi tuwo ka ba shi riga da wando ka ba shi wurin kwana idan ka tura shi gona in zai wuni yana aikatuwa a gona ba zai tashi ka raba kudin aikin gona da shi ba saboda kana ganin ɗanka idan ka sa shi yi maka wani aiki a gidanka ko na gyaran danga ko na gyaran soro ko na gyaran rufi saboda ya iya ba za ka sallame shi ba saboda kana ganin ɗanka ne da ka haife shi ka ci albarkacin haifarsa da kai kai wani naka ma ba wanda ya haife shi ba wanka ko kaninka sai ya horar da shi ya bautatar da shi ba tare da ya ɗauki wani lada ya ba shi ba saboda yana ganin cewa ɗanwansa ne ko ɗan ƙanansa ne bisa al'ada ta zamantakiyar mu ta ‘yan adam ba mu saba kai wa mutum ni'ima kuma ka biya shi ba ko yaro ne a gidanka zai ci ya sha ga wurin kwanciya za ka cire riga ka bashi ya saka za ka wata rana ka ɗauki wani abu ka bashi ko ka cire zakka ka bashi ko bakinka su zo wajenka su ɗauki wani abu su bashi gadara da wannan walwala da yake ciki ƙarƙashinka ta sa yake maka hidima yake maka ɗawainiya babu ciniki kuma ba ka biyansa haka al'adar mu ta rayuwa ta hukunta cewa wanda kake masa ɗawainiya kake masa hidima to idan ya maka tsakaninka da shi babu biya to amma ya sha bamban tsakaninmu da Allah kuma duk hidima da za ka yi wa wani duk falala da za ka yi wa wani ba za ka iya masa irin abin da Allah ya maka ba amma tare da haka Allah maɗaukakin sarki ya baka ya ce ba ni in biya ka ya saya a wajenka kuma ya ɗauka ya biya ka wannan sai Allah duk wanda ya san Allah da irin wannan alfarma to ba zai iya sabon Allah ba kunyar Allah ma ba za ta bashi ya saba Allah ba sannan shi ne wadda idan zai baka idan zai biya kan kuma sai ya ninka maka goma in ya ga dama ya ninka sama da goma zuwa yadda ya ga dama tare da cewa in ya ce ba zai biya ka komai ba saboda ya halice ka baka abin sa bashi saboda ya yi ka musulmi saboda ya sake maka iska saboda ya sake maka ruwa saboda ya sauƙaƙe maka hanyoyin rayuwa idan ya ce ba zai biya ka ba in za ka yi ka yi in ba za ka yi ba ka bari Allah in yi maka haka ya maka adalci ba ka binsa bashi shi yake bin ka bashi amma tare da haka komai naka Allah ce zai biya ya ɗauki nauyi komai naka zai biya ya ɗauki nauyi wannan karamci ne wani bawan Allah kwanakin baya na ga kusan bara ne na je na raba musu gado na dukiyar mahaifiyarsu da ta rasu wannan mutumin akwai wani gida da shi ne ya saya wa mahaifiyar shi ya saya mata gidan gidan miliyoyin kudi ba gida ne irin namu na nan ba gida ne irin nasu na can ba sai na faɗi garin ba na miliyoyin kudi ya mulmule kudin ya saya mata ta rayu a gidan ta rasu da aka zo rabon gado ya ce mun akara makallahu gidan hajiya yana cikin gado ba kuma shi ya gaya mun shi ya saya mata ba ya ce mun gidan hajiya yana cikin gado aje a duba shi a lissafa kayan da suke ciki da gadajen da kwanukanta na cin abinci da kujeru da komai na gidan shi ya saya ko tsinke shi ya saya ya ce duk a rubuta su a gado da sarƙoƙinta shi ya saya ya ce duk a rubuta shi a gado aka rubuta dukiya haka miliyoyin kudi aka yi lissafi aka yi komai da shi da yan uwansa uwa ɗaya uba ɗaya ƙannansa uwa ɗaya uba ɗaya babansu ma ya rasu shi ne da ƙannansa uwa ɗaya uba ɗaya aka yi lissafi aka raba gado bayan an gama lissafin komai da aka zo sai ya ce to gida zai biya kudinsa zai biya kudin gida a raba wa magaɗen ƙannansa gado sannan kuma su ci gaba da amfani da gida e zai biya kudin sarƙa sarƙoƙi ba sarƙa ba sarƙoƙi zai biya miliyoyin kudi na sarkoki a raba su gado kuma ya ba kannansa mata wato al'amarin ya bani mamaki matuka sai da aka zo ka iya cewa a cikin lissafin rabon gadon nan kusan miliyan ɗari kawai raba musu yi amma kayan ya koma wajensu kuma dama shi ya saya to abin da ya bani mamakin ya ban sha'awa shine dama shi ya saya yanzu ma ya sake saya kuma bai raba su da komai a ciki ba to ko a cikin mutane 'yan adam aka samu mai irin wannan karamci to ya cika abin ayaba kuma ya ɗauki girma balle Allah wai abin da ya sa na ba da labarin shine idan wannan mutumin ya cika dattijo idan wannan mutumin ya ɗau girma idan wannan mutumin ya yi karamci to ya za ka ce ga Allah yaya za ka ce ga Allah wanda dukkan ni'imarsa da falalarsa akan bayinsa nasa ne kuma shi ma ya saya ya saya da mafi girman abin da za a sayi kayanka da shi kuma ba za ka samu a wurin kowa ba sai a wajensa da haka idan ka san Allah to za ka ji kunya saba masa sana haka in kana tsoron Allah wanda ya san fushin Allah ya san tsinuwar Allah ya san irin tanadin da Allah ya yi na azaba ga waɗanda suka saba masa kuma ya san ƙarfin Allah da ƙarfin ikonsa kuma ya san rundunarsa ta mala'iku kuma ya san ranar alkiyama idan Allah ya kafe ba mai ce masa bari ba mai ce masa ya isa duk wanda ya san Allah da haka zai taka tsantsan da al'amarin Allah wallahi ba zai kuskura ya shiga gonar ba ba zai kuskura ya tsallaka kara ba duk wanda kaga yana saban Allah gazawa yayi asanin Allah gazawa ya tsoron Allah to shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya ubangiji ya Allah ka ba mu rabon tsoronka wanda zai shiga tsakaninmu da sabanka tsoron Allah shine yake shiga tsakanin bawa da sabon Allah duk wanda ba shi da tsoron Allah zai iya sabon Allah kai yana ma cikin sabon Allah ba za ka raba shi da sabon Allah ba yana cikin sabon Allah dumudun tsoron Allah shi yake hana sabon Allah manzan salama ya ce ka ba mu sai ce min daga tsoronka daga tsoronka gwargwadon abin da zai hana mu sabonka domin tsoron Allah ma hawa-hawa ne tsoron Allah hawa-hawa ne tsoron Allah yakan kai wa bawa bawa ya keɓe tsakaninsa da ubangijinsa ya yi ta sharfa kuka ya yi ta sharfa kuka ba wani sabon labari aka ba shi ba ba wani abu ya gani ba ba tuna wani bakin ciki ya yi ba ba tuna wata damuwa ya yi ba a'a Allah ne a ransa tsoron da yake wa Allah ne ya kai ga sirrin tsakaninsa da Allah ya kai ya ɓuya ba wanda ya sani ya sharɓa kukansa ya gaji ya share hawayensa ya sake neman gafarar ubangijinsa tsoron Allah yana kaiwa mutum ga wannan mataki yaushe wannan zai je saba maka Allah to ya ubangiji tsoronka ko da gwargwadon wanda zai hana mu saɓonka domin in ka huta saɓon Allah to ka dace da babban rabo ya ubangiji ka ba mu rabo na tsoronka wanda zai shiga tsakaninmu wanda za ka shiga tsakaninmu da sabonka shi ne allahumma kasim lana min khashiyatika ma ta hulu bihi bainana wa baina ma'asiyatika sai ce wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka ya allah kuma ka ba mu rabo na yi maka biyayya da da'a wanda za ka kai mu sanadinsa zuwa ga aljannarka ita ma biyayya wa Allah da yin ɗa'a rabo ne daga bawa rabo ne daga Allah zuwa ga bawa wadda Allah ya rabautar da shi da aikin da'a to aikin da'a zai zo masa da sauki hanya shiga aljanna za ta zo masa da sauki wanda Allah ya jarrabe shi da jin nauyin da'a da jin nauyin biyayya to hakan nan za a dinga yi babu shi yi wa Allah da'a bauta wa Allah da abin da yake so jama'a rabo ne sai Allah ya tsaga da rabonka sai Allah ya baka yanzu wannan azumin da muke yi cikin yardar Allah da nufinsa da baiwarsa da saukakewarsa gashi yau ana ashirin da dadi ba dadi da sauki da wahala da rana ba rana da kishi da yunwa duka gaba daya wannan bai sa kayi kasa a gwiwa ka fasa ba dace Allah ya maka akwai wadda yana nan da sunan musuluncin baya yi ba jinya ba tafiya baya yi saboda Allah bai tsaga da rabansa ba akwai wanda ko sallah baya yi kuma da sunan musuluncin saboda Allah bai tsaga da rabansa ba akwai wanda bai san sadaka ba baya iyawa baya iya sadaka ko ta naira ɗari ɗaya ko ta naira hamsin baya iyawa Allah bai tsaga da rabarsa ba akwai wanda baya iya biyayya wa iyayensa baya iyawa ya ce inna ki yi haƙuri ko ya ce baba ka yi haƙuri ko ya ce inna me kike so inna naji inna na amsa inna za a yi inna to baba to daidai da wannan ba zai iya ba wani ba zai iya daga hannayensa biyu ya roƙa wa iyayensa rahamar Allah ba tare da alherin da ke cikin haka amma ba zai iya ba wani mahimmancin da zai ba wa matar kwararo ba zai iya ba wa matar ɗakinsa ba wani mahimmancin da zai ba wa abokan banza ba zai iya ba wannan muhimmancin ga 'yan uwansa na zumunci ba jarrabawa ce biyayya wa Allah yin abin da Allah yake so rabo ne ba wayo ba ne ba rabo ne in Allah ya rabautar da kai sai ya sauƙaƙe maka ba ka ganin wahalar sallah ba ka ganin wahalar azumi ba ka ganin wahalar biyayya wa iyaye ba ka ganin wahalar zumunci ba ka ganin wahalar kyautatawa yin sadaka ba abin da yake baka wahala cikin abin da Allah yake so a bauta masa da shi face sai ka yi shi cikin nishadi da saukin kai to rabo ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ubangiji ka ba mu rabo na yi maka ɗa'a wanda zai kai mu zuwa ga aljannarka saboda wanda yi wa Allah ɗa'a to Allah zai ba shi aljanna haka Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukan makansa waɗanda suka yi imani suka yi aiki na ƙwarai to Allah maɗaukakin sarki ya sanya sakamakonsu masaukinsu a ranar gobe kiyama gidan aljanna Allah ka sanya mu cikinsu manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce wa minal yaƙini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya ya Allah ka ba mu kaso ka ba mu rabo ne yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya gurgudun abin da za ka rage mana masifin duniya da shi me ma'ana wannan roko wani roƙon za ka ji baka taɓa yin irinsa ba wani roƙon za ka ji ba ka san ma kana da bukatarsa ba ba ka san ma Allah yana irin wannan rabon ba kai ba ka sani ba irin wannan rabon ya Allah ka mana arziki ka mana baiwar ka ba mu rabon yaƙini yaƙinin da da shi ne za ka yayyafa mana ruwa a zukatanmu na jin zafin masifin rayuwa cikin rayuwa akwai masifu ana yin ta ne tsakanin bakin ciki da farin ciki ana yin ta ne tsakanin samu da asara da rashi ana yin ta ne tsakanin akwai da babu rayuwar nan ana yin ta ne tsakanin rayuwa da mutuwa don haka cikin rayuwa akwai jarrabawoyi kuma babu wanda zai iya tsallake jarrabawar rayuwa tunda annabawan Allah a cikinta suka rayu a cikinta suka rayu har suka bar duniya a cikin jarrabawa ba wanda ya tsallake jarrabawar rayuwa haka Allah ya tsara ta khafizatun rafi'atun rayuwar duniya ta dan kofar da wani ta daga wani ta fusata wani ta faranta ran wani hikimar Allah ne a cikin haka kamar yadda rashin wani shine samun wani tafiyar wani shine isowar wani to haka bakin cikin wani shine farin cikin wani ba yadda muka iya haka rayuwar take da haka cikin rayuwa akwai jarrabawa amma zuciyar dan adam tana bukatar wani guzuri wanda zai rika rage mata jin ciwon wannan masifa idan ta tunkaro to wadda waɗanda suka fi kowa iya mu'amala da masifa a rayuwa su ne waɗanda suke da yaƙini da Allah yaƙini da Allah ta fiska biyu yaƙini da Allah ta hanyar sanin cewa Allah shi ne mahalicin komai alheri da sharri Allah ya rubuta faruwar komai alheri da sharri Allah yana sane sannan kuma ba abin da zai faru sai daga nan damar Allah ma asabaka min hasanatin fa min Allah duk abin da ya same ka na kyakkyawa to daga Allah ne Allah madaukakin sarki ya hukunta wannan rayuwar tsakanin kyakkyawa da mummuna ya tsara kyakkyawa ya jingina wa kansa samarwa halittawa da kuma aukarwa sannan ta gefe guda musifa Allah shi ya halitta ya halicci musifa kuma ba ta faruwa sai da izininsa da ganin damarsa wayin kana ɗan adam yana da gudunmawa wajen faruwarta amma ba shi da guduma wajen samuwarta Allah shi ya samar da musiba shi ya halicce ta kuma shi ya ga damar ta faru manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama a cikin hadithin Abdullahi dan Abbas ya ce wa'alam anna ma asabaka lam yakun li aka wa ma akhta'aka lam yakun li yusibak ka sani cewa duk abin da ya same ka to dama ba a yi zai kufce maka ba duk abin da ya kufce maka baka same shi ba ko bai same ka ba to dama ba a yi za ku haɗu ba haka Allah ya tsara to kaga duk wanda ya san Allah a haka to ba zai ga masifa ya zargi wani ba ba zai ga masifa kuma ya ɗaga wa kansa hankali ba domin ya san cewa Allah ne ya halicce ta ya hukunta ta ya ɗora masa ita a lokacin da ya ga dama kuma zai ɗauke masa ita a lokacin da ya ga dama duk abin da ya same ka to dama fa ba zai kuskure ka ba idan ka san haka to ka sha magani duk abin da ya kuskure ka karasa ba ka samu ba ba a raba da kai ba ba a yi da kai ba to ka sani cewa dama fa ba za ka samu ba duk abin da za ka yi zargi ko rashin zuwa da wuri ko rashin cika fom ko rashin sa bakin wani ko duk abin da za ka zarga wadda ya yi dalilin da ya sa ba ka samu ba to wannan rauni ne na yakininka da Allah in kana da yakini ka san cewa ko an bi waɗannan process ɗin ba za ka samu ba haka Allah ya tsara ba za ka samu ba zancen wane bai kawo ka da wuri ba wane bai gaya maka da wuri ba a ba a gaya ma ana yi ba a a da ka sani da kaza in ka sanin ma in an gaya ma da wurin ma in an kawo maka da wurin ma in ka cika din ma in ka yi kome ma ba za ka samu ba don haka ka sauƙaƙe wa kanka to yaqini da Allah cewa Allah abin da ya ga dama yake abin da ya ga dama yake hukuntawa wannan yana rage wa bawa raɗaɗin masifa sannan yaƙini ta fiska ta biyu shine yaƙini da cewa duk jarrabawar da Allah ya ɗora maka zai biya ka du masifar da Allah ya jarrabe ka da ita zai biya ka malam manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ba abin da zai samu musulmi ko na ciyo ko na gajiya ya ce ko na bakin ciki ko na damuwa ya ce kai har kaya da zai taka daidai da kaya da zai taka face an kankare masa zunubi kuma an ɗaukaka masa daraja in dai wani abu ya same ka daidai da ɓacin rai in kaji haushi in kaji damuwa in ka shiga to kana cikin lada kaya in ka taka ish ta soke ka lada ne kanka ya tsara lada cikinka ya murda lada ƙafarka ta ansa lada idanka ya harba lada ku meye kaji wanda ya soke ka baka ji daɗinsa ba ya canza maka yanayinka na jin daɗi na walwala daidai da sakan ɗaya Allah ba zai bar maka wannan abin ya tafi a banza ba wai idan baka san Allah ba ya bullo maka ta wani wuri wai da ka yi tsammanin sai ka yi sallah ne kadai ya baka lada wai da a tsammaninka tsakaninka da Allah sai ka yi azumi ne ya baka lada a tsammaninka tsakaninka da Allah ba zai baka lada ba sai ka yi wani abu na bauta yanzu tsakaninka da ka dukufa ka bauta masa wala allatin sallar asuba da kai sallah kai azkar ka tashi da ka shiga hidimominka baka tuna da Allah ba baka yi zikiri ba baka yi istighfari ba ba wata sallah a tsakani sai yanzu da azhar ka tuna da Allah ka sake yin sallah waɗannan awoyin da kai tun daga asuba har zuwa azhar kai a tsammaninka tunda baka bauta masa ba ba wata hanya da shi zai nema maka da zaka samu lada saboda kar asarar ta maka yawa in baka san Allah ba to shi Allah ya san ka ciki da bai don haka a wannan tsakanin bari shi kuma ya dora maka wani abu da za ka ci gaba da samun lada ba sai a zahar ba don haka an kira ka daga gida an ce ma ba magi ranka ya ɓaci yaushe magin ya ƙare sai a rubuta ma lada ubangiji sai ya ce kaga bawana in ba dan wannan dalilin ba da sai a zahar ya samu lada sai a rubuta maka lada jama'a an gane a ofis a bata maka rai oganka ya daka maka tsawa ka ji bacin rai sai Allah ya sa a rubuta maka lada wani labari ya zo maka ya bata maka rai ko kuma kana zaune ka ji kanka ya tsara sai Allah ya rubuta maka lada ka ji cikinka ya juya sai a rubuta maka lada kai kan azahar ɗin nan dai sai Allah ya sama maka damammaki maki sai ya sama maka waɗansu damammaki da za ka rinka cin lada ba sai a za ta yi ba za ka idan ka san Allah to ka san cewa Allah maɗaukakin sarki yana cikin hidimta maka ne kulla yaumin huwa fi sha'an shi Allah baya bacci baya gyangyaɗi baya gajewa tsaye yake ƙyaƙyam a kan bayinsa don haka yana cikin bubbuɗa maka ne yadda za a yi ka tara kan ajalinka ya zo da haka akwai aikin lada wanda kai za ka aikata da kanka akwai aikin lada wanda Allah ne zai turo don ya baka lada to masifu suna ciki wanda ya san haka yana jin saukin masifa domin ya san ba za ta same shi ba face a cikin lada yake shi sa hatta jinya da Allah yake jaraba masu jinya daidai da idanuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah mai baiwa da buwaya ya ce idan na jarrabi bawana da idanuwansa guda biyu zan canza masa su da gidan aljanna mutum ya rasa ido biyu makahu idan Allah ya ga dama to da sallarsa da azuminsa da sadakarsa da komai ɗinsa Allah zai ajiye masa su a matsayin bonus amma aljannarsa tana cikin makantarsa tana cikin makantarsa ba nauyin ayyukansa za a ɗora a mizani a sikeli a auna da zunubansa idan alherinsa ya yi rinjaye a bashi aljanna a'a kawai Allah ya riga ya masa kyautar aljanna da makantarsa cikin kuma an wuce wajen ba a cin gyaran Allah cikin ya yi ya gama wata baiwar Allah a lokacin manzan Allah su salama tana da ciwon tabin hankali ciwon hauka farfadiya idan ciwon ya tashi ta fadi a ko'ina ne kuma hatta yi tsirara abin yana mata ciyo ta je wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta ce ya ma'aikin Allah kaga irin jarrabawar da Allah ya dora mu ka roƙa mani Allah ya bani lafiya na warki daga wannan ciyo da yake damuna banda masifar da ta kai wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ce ito in kin so na roƙi Allah ya baki lafiya in kuma kin zaba a barki da jinyarki a baki aljanna kaga wannan Allah ne ya sanashe shi lokacin da take complain din sai Allah madaukakin sarki kuma ya wahayi wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ka ce mata in ta zabi aljanna za mu bata da ciwonta ta ce ya ma'aikin Allah na yarda a bani da ciwona a bani aljanna madadinsa amma a roƙi in na faɗin daina tsirara shi kenan ta zaɓi ta zauna da ciwo don a bata aljanna a don Allah yanzu wata masifar idan ka san alherin da ke kunshi a cikinta ba ka yi marmarinta ba ma? i wata masifar in ka san abin da Allah ya kunsa a cikinta na alheri wallahi marmarinta za ka yi amma saboda jahilci irin na ɗan adam kowace masifa baya santa e ba mai son masifa amma in ta faru in ta riga ta faru to ka yadda da Allah duk wanda baya iya juran masifa yana wayo Allah na shiga akuna hannu aka ana ihu to wannan bai sami yakini da Allah ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa laysa minna man daraba al-hududa wa shakka al-juyuba wa da'a bi da'wal jahiliya baya tare da mu duk wanda zai dinga marun kumatu saboda masifa baya tare da mu duk wanda zai rinka yaga wuyan riga saboda masifa baya tare da mu duk wanda zai dinga kiraye-kiraye irin na jahiliya wayo na shiga akuna wayo bango ya fadi wayo asiri na ya tonu wayo dadi ya kare mun wayo da'awa irin ta jahiliya kiraye-kiraye irin na jahiliya wannan sulma ce duk mai wannan baya tare da mu ba musulmin kwarai bane ai musulmin kwarai idan masifa ta same shi jiran lada yake shine wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibad dunya ya Allah ka bamu yaqini da kai mu samu yaqini da kai wanda zaka sauƙaƙe mana masifar duniya da shi Allah ya ce manzan salama ya ce wa matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaitana ya Allah wa matti'na ka ji yadda mu dadi ka ji yadda mu dadi wa matti'na bi asma'ina ka ji yadda mu dadi da kunnuwanmu wa absarina ka ji yadda mu dadi da idanuwanmu wa kuwatina ka ji yadda mu daɗi da ƙarfinmu ma ahyaita na matuƙar kara yadda mu to kaji wata addu'a ya Allah ka sa mu ji daɗin jinmu ka sa mu ji daɗin ganinmu ka sa mu ji daɗin ƙarfinmu matuƙar kara yamu kar ka sa jinmu ya zama sanadin halakarmu karka sa ganinmu ya zama sanadin halakarmu karka sa ƙarfinmu ya zama sanadin halakarmu ka sa kunnenmu ya zama sanadin tsiranmu za mu ji daga ayoyinka za mu ji daga wa'azi daga gargadi daga tunatarwa ka sa idanuwanmu su zama sanadin tsiranmu za mu ga ayoyinka na halitta da sama da ƙasa da halittinka kala daban-daban da rana da wata da yini da dare da haske da duhu ya ubangiji ka sa su rinka zama mana darasi ganinmu ya zame mana amfani sannan kuma ƙarfinmu hannunmu ƙafarmu gabanmu da muke aikata ayyuka ya Allah ka sa su zama masu amfani ne a gare mu ba masu ja mana masifa ba ka sa hannayenmu da kafafunmu da gwiwoyinmu da kunkuminmu da wuyanmu da kanmu da sauran gabanmu ka sa su zama masu jawo mana lada ne ba masu ja mana zunubi ba idan kunnanka zai maka sanadin zunubi ba ka da aiki sai jin waka ba ka da aiki sai jin gulma da mita ba ka da aiki sai jin annamimanci to ka bai amfane ka ba idan idanka ba ka da aiki sai kallon abin da Allah baya so sako batsa idanka ba shi da aiki sai kallakallan abin da Allah baya so kallakallan abin da za a rinka rubuta maka zunubi idan ka bai amfane ka ba ganin ka bai amfane ka ba sannan hakan nan gabanka bakinka na magana da harcenka da farjinka da hannayenka da kafafunka suka zamo dillalan asara a gare ka ba su amfane ka ba jama'a muna da bukatar wannan addu'a ku ba ma bukata kun gani manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ubangiji ka ba mu rabo ka raba mana kunnuwa masu amfani ji mai amfani gani mai amfani ƙarfi mai amfani ba masu hallakarwa ba kuma ya ce ma a na matukar karayar da mu iya rayuwarmu iya rayuwarmu a ce ka ba abin da yake ji sai alheri idanka ba abin da yake gani sai alheri gabanka ba abin da suke aikatawa sai alheri iya rayuwarka malar kayi rabu saboda waɗannan gaban irin barna da suke wa ɗan adam ya wuce misali an ambace su saboda a jikin gabbai na ɗan adam su ne gabbai mafiya yawan amfani idan za su yi amfani kuma mafiya yawan barna idan za su yi barna ko munafukai Allah ta'ala cewa ce khatamallahu ala sam'ihim wa ala absar khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم Allah ya rufe zukatansu ya rufe jinsu ya rufe idanuwansu Allah ya ce suna da azaba mai girman gaske to duk wanda idansa ba amfani yake ja masa ba to idansa rufaffe ne duk wanda jinsa ba amfani yake ja masa ba to kunnen sarfaffe ne don haka amfanin waɗannan gaban shi ne su ja maka alherin duniya da lahira muna da bukatuwa ƙwarai cewa allah maɗaukakin sarki ya rabautar da mu gabanmu su yi mana amfani iya tsawon rayuwarmu sannan ya ce waje alhulwarisa minna ya Allah kuma ka sanya wannan kason na gabbai ya zama alwarisa minna ya zama shi ne mai gadanmu mu ne masu barinsa waris kan ba shi ake bari ba mai gado ba shi ake mutuwa a bari ba to ya Allah ka sanya waɗannan gaban namu su ne masu gadarmu kamar yaya shi ne Allah ka sa har mu mutu har mu mutu suna mana amfani ka sa har mu mutu har bayan mutuwarmu suna mana amfani jama'a an gane ya Allah ka sanya baiwar da ka bani ta gani ka sanya baiwar da ka bani ta ji ka sanya baiwar da ka bani ta ƙarfi ta zamo ta gaje ni a bayan bana nan ya zama sanadin waɗannan gaban ka bar ilimi mai amfani sanadin waɗannan gaban ka bar dukiya sadaka jariya a bayan mutuwarka tana amfani waɗannan gaban amfaninsu har ya zarce rayuwarka kai ka more su a tsawon rayuwarka ka rayu da su cikin amfani har ƙarshen rayuwarka su kuma amfaninsu ya zarce har bayan rayuwarka jama'a wanda aka ce ya mutu da aka ɗauka aka je aka binne an binne komansa jama'a wannan ya yi asara da ka mutu da aka binne ka an binne kominka ba wani abin da za a gani a bayanka wanda za a ambace ka da alheri ba wani abin da Allah zai duba a bayanka ya ce da mala'iku a cigaba da rubuta maka ina gabanka suka yi maka amfani babu mutumin kirki face yana son gabansa su masa amfani bayan mutuwarsa to shi ne gadon don haka ya ubangiji ka amfanar da mu da jinmu da ganinmu da ƙarfinmu matuƙar kara yadda mu ya ubangiji ka wanzar da amfaninsu mu mutu mu bar amfaninsu a bayan ba mana manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce waje alfa'arana alaman zalamana ya Allah ka sanya fansarmu akan ainihin wanda ya zalunce mu ka sanya fansarmu ta tsaya akan ainihin wanda ya zalunce mu daidai da Allah ya isa ya Allah ka sa in zan ja Allah ya isa najata akan gaba najata akan wanda ya zalunce ni ya Allah ka sa idan zan rama zagi na rama akan wanda ya zalunce ni ya Allah ka sa idan zan dauki fansa na jinin dan uwana na ɗauka a kan wanda ya zalice ni idan zan yi ƙara wajen 'yan sanda a kama a tsare ko wajen alkali a kama a ci tara ko a yi bulala ya Allah ka sa na yi ƙara a kan hakkina kuma wanda na yi ƙara aka yi masa wannan abun Allah ka sa shi ne ya zalunce ni ba kuskure ne ba jama'a ba za ku san mahimmancin wannan addu'ar ba cewa Allah ka sanya fansata fansarmu akan ainihin wanda ya zalunce mu sai idan kuna bibiyan da yawa daga cikin rashin tsaro da ake fama da shi a ƙasan nan za ku ƙara fahimtar abin da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake nufi a nan yanzu da yawa wannan rashin tsaron barazana a tare a kama a kai jeji a karbi kudin fansa ko a kashe ko a kwace dukiya ko a kone kaza da yawa cewa suke wai zaluntar su aka yi zaluntar su aka yi an kashe musu dabbobi an kashe musu yan uwa hukuma ba ta dauki kowane irin mataki ba an yi mana kaza an yi mana kaza an yi mana kaza har muka fusata mu ma muka fito daukan fansa idan wannan daukan fansa ne daukan fansar ya dace akan wanda ya zalunci yawwa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ashe ya karantar da mu tuntuni mu ne ba mu ma sani ba ba mu san cewa muna da bukatar wannan ba ashe in zaka dauki fansa ma akwai bukatar fansakka lallai lallai ta takaita akan wanda ya zalunce ka kai baka sani ba sai ka bar jaki kana kana dukan tanki don haka ka roki Allah ya sa idan ma ka kasa haƙuri sai ka ɗauki fansa to ya sa fansarka a kan wanda ya zalunce ka kar ta tsallake shi kar kai wani horo ya shafi wani kai koda a cikin gidanka ne yanzu matarka idan ta bata maka rai ko kai fada sai ka hana abinci kana da yaya goma sha biyu sai ka hana abinci kace za ki gatsiya aka kwana ba abinci ba aka yi kwanan yunwa yara suna ta ihu suna ta kuka ta kwana tana juyi tana tsaki kai kuma kana jinta tana juyi tana tsaki shedan yana raya maka cewa gobe kya kara ita kuma tsakin da take da juyin bakin cikin ƴaƴa ne ba bakin cikin ita ba kai baka san bakin cikin bane yanzu wannan fansa wannan horo da kai ya takaita kan wanda ya zalunce ka to ka gani to ka gani kuma suna nan da yawa tsakanin magidanta da shugabanni suna nan da yawa masu ɗaukar fansa ta shafi wanda bai zalunce su ba yanzu ko a siyasance sai mutum ya ci zaɓe idan ya ci zaɓe ko aka ɗauki zaɓe aka bashi sai ya yi banza da kowa sai ce ai ba su yi ni ba sai ce ai ba su yi ni ba ai zuwa na ba su yi ni ba tunda ba su yi shi ba to zai rama akan wani mutum ɗaya wanda ya sani bai yi shi ba sanadinsa sai ya cutar da mutum ɗari ko dubu duka da dalilin cewa suwa na ba su yi shi ba har wadda suka yi shi ma sai su shiga cikin horonsa sai su shiga cikin wato fansa ɗaukan fansarsa tunda ba zai iya ƙididdige suwaye suka yi shi suwaye ba su yi shi ba ashe muna da tsananin bukatar mu roƙi Allah maɗaukakin sarki ya taƙaita mana horonmu da ɗaukan fansarmu akan iya waɗanda suka zalunce mu so idan kun dubi rayuwarmu za ku ga cewa da yawa ana fadawa cikin wannan musiba sai mutum sai kudin goro horo sai kudin goro daukar fansa sai je ya samu wanda bai zalunce shi ba to illar da ke cikin haka kuma shine yayin da kake kokarin daukar fansa sai kuma ka dauke ta akan wanda ba shine ya zalunce ka ba to fa shi yana bin ka bashi yana bin ka bashi kayi abin ya shafi wancan shi ma yana bin ka bashi kayi abin ya shafi wancan shi ma yana bin ka bashi wancan ma yana bin ka bashi baka farga ba sai an zo ranar alkiyama ka samu cewa basussukan da ake bin ka irin na wannan hanyar za su hana ka tsallake sirabi to shi sa ba wayanka bane ba dabara ka bace ka roki tsarin Allah madaukakin sarki ya tsare ka daga zaluntar wanda bai zalunce ka ba ya tsare ka daga ha'intar wanda bai ha'ince ka ba ya tsare ka daga makirtan wanda bai makirce ka ba waje alfarana alaman zalamana ya Allah ka sanya fansar mu ɗaukar fansar mu ya takaita akan iya wanda ya zalunce mu sai ce wansurna alaman adana ya Allah kuma ka ba mu nasara akan wanda yayi gaba da mu ya Allah ka ba mu nasara akan makiyin makiyin farko a musulunci shine kafiri shine makiyin farko kuma kafirin ma kafirin da yake neman ku da addininku da fitina da masifa domin kafiran ma hawa-hawa ne shi yasa kafiran ma akwai na amana akwai na alkawari akwai na yaƙi to makiyin farko kafirin yaƙi wanda ke bi masa sauran kafirai wanda ke bi musu ‘yan uwanka musulmai waɗanda suke nufinka da sharri mahasada ‘yan ƙyashi ‘yan bakin ciki ‘yan kutun gwila wanda suke bakin cikin ci gabanka suke jin haushin nasararka waɗanda idan ka wuce suke maka dariya suke murna da rashinka suke bakin ciki da samunka su ma makiya ne makiya ne idan musuluncin mutum ya yi muni malam sai ya zauna a tabarma ko a benci bashi da aiki bashi da aiki sai cin naman mutane bashi da aiki sai hasada sai kyashi in ka yi sabon mashin ya dinga cewa ka amma wani baya shawara zai faɗi magana kamar ta soyayya ko bakin ciki wani baya shawara da yana shawara da bai sai wani mashin din ba wani banzan mashin ne to na ruwanka da wannan magana haushe ke ji kasai mashin ya so yar gwab dinsa rikiki-riki ya wuce ce wane kenan wai dole sai an yi mota don rashin shawara a wannan lokacin musulun sai yi mota da uwarwa zai sama yi sai zama aikinsa kenan don haka da ya ga motar a kofar gida ta yi kura sai ce kaga rawar kai ko ai dama na ce ba zai iya ba sai ya yi dariya shine dariyar maki dariyar abokin gaba dariyar abokin gaba ko leda ka riko ya dinga haka kenan yana in kan tinkiya ne da bakin ciki in dankali ne ya ce can za a kare dai da haka makiyinka ba iya kafiri ne makiyi ba to ka roki Allah ya baka nasara akan makiyinka idan ka siyo yana waɗannan maganganun nasa irin na masu hasada bayan wata uku ko ka ɗauki a dashe sai ka canza wata Allah baya da iya sai ce shege ka kayi nasara a kansa ka yi nasara a kansa wallah yana dariya ba ya albashi ba 20 ga wata yana maka dariya yana yan ƙarya ga irin tunan hai 20 ga wata ki ba gauyensa ya mimige baka babu malam babu albashi sai Allah madaukakin sarki kawai maka wata hanya da bai sani ba sai ya ganka kawai da buhun shinkafa da katannin taliya da jarkar mai kana shiga da shi gida a wulbaro kana kiran yara suna ta jido ana shiga da shi ya ji bakin ciki kamar zai kashi takarce shi har kullun ya zama makiyinka wanda yake gaba da kai har kullun ya zama kunyata yake yi ba dariya yake ba amma irin wannan ma ba mu san irin wannan matsal ba ba mu cika roƙon Allah wannan ba bukatun cikin wannan addu'a za ku ga da yawa bukatun baya daga cikin bukatunmu wato baya daga cikin abin da muke kawo shi a rai mu roƙa kuma kuskure ne idan Allah ya biya maka waɗannan bukatun ka gama da rayuwa ka gama da rayuwa amma ka je kana ta lissafi kana ta gaya wa Allah waɗansu abubuwa su lissafi ya ubangiji gida mai ɗaki mai two bedroom mai kaza mai kaza mai kaza ka gaya wa Allah kankat ya maka komai ka zo kana masa wani ƙaramin lissafi mai kuma two bedroom ko ka je kana ta kiyamu lele kana ta neman lele dare kana ta addu'a duka akan wata bazawara don lalacewa ga bukatu suna ta binka ka dauki wani abu wani wani abu wanda bai ta kara ya karya ba wanda an biya maka bukatun nan shi ma yana ciki amma ka je kana yi wa Allah dalla dalla ya ubangiji Allah ka taimake mu ka ba mu nasara akan duk wani wanda baya son mu duk mai sanye mana dariya ya ga kunyatar mu Allah ka kunyata shi daga kafirai har musulmai yan hasada da makiya shine wansurna alaman adana sannan yace wala taj'al musibatana fi dinina ya Allah karka sanya masifar mu a cikin addinin mu jama'a mafi girman masifa masifar addini ai masifa suna kake ji wani tsadar rayuwa wani faduwa a zabe su wani shirme an ci barcelona ne ko barcelona ne kwallo ai masifa sunanta kake ji masifa baya masifar addini a ce mutum ya rasa addininsa yana zuwa wajen boka yana zuwa ana masa bugun kasa ana masa duba wajen neman magani ya je ya fada cikin sabon Allah an walakanta alkur'ani an walakanta sallah an karraba jini an karrama naman kare an kashe mutum musulmi an binne rayayye duk a neman biyan bukata addini ya wahala ko mutum ya je fada shirka yana bautar kaburbura yana bautar shehinai yana bautar waliyai yana roƙon na cikin kabari ya yaye masa damuwa duk wanda ya fada cikin wannan masifa ya fada cikin masifar da ta fi kidnapping masifar da ta fi ta boko haram masifar da ta fi ta tsadar kayan kayan masarufi masifar da ta fi ta mutuwa domin Allah ta'ala ce wal fitnatu ashaddu min al fitnar addini tafi yaki tafi kisa muni tafi kisa muni shi yasa aka shar'anta yaki ai a cikin yaki akwai mutuwa kuma saboda addini ya tsaya ne saboda fitinar addini ta fi muni akan fitinar mutuwa akan fitinar mutuwa gashi nan a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama a yakin badar akwai wanda aka yi yaki da shi yana tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ubansa mahaifi yana tawagar kafirai cikin qurayshawa kuma aka gwabza yakin kuma yana ji yana gani anan aka kar uban nasa bai goyi bayan uban ba bai koma bangaren uban ba bai yadda da abin da uban yake a kai ba kuma bai ji haushin wadda suka kashe ubansa ba saboda ka tsira da addini ya fi ka tsira da rayuwarka da haka fitinar addini mafi munin fitina kenan Allah manzo sallama yace wala taj'al musibatana fi dinina Allah karka sanya masifar ma cikin addini inda masifar ma ayi ta a duniyance amma ba addini ba musira da addini jama'a duk wannan masifar da ake ciki idan ka mutu mumini mai tauhidi ta kare wallahi ta kare manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ranar alkiyama za a dauko daga cikin mutane mafi shan wahala a rayuwa mafi shan wahala a rayuwa yanzu ka buga misalinsa da wanda za a yi buɗe baki bai ƙoshi ba washe gari a tashi da azumi bai yi sahur ba buɗe baki ya zagayo bai ƙoshi ba yana tafiya kamar a hure suna nan fa akwai wanda yanzu haka nan ka ga idansa kana ganin idansa idansa in ka gani kasan yakon uku ko biyar bai koshi ba kuma dole in garewa ya tashi da azumi ba yadda iya kuma sannan zai fita ko ya je ya gini ko ya je ya yi tono ko ya je ya yi sara ko ya je ya yi faskare ko ya je ya yi kaza aikin wahala domin ya samu ɗan abin da garin kwakin da zai hambara idan an sha ruwa wanda ya fi kowa shan wahala a rayuwa tunashi manzana salama ya ce za a zo da shi ranar alkiyama sai a ɗauke shi sai a tsoma sha aljanna tsomi ɗaya ba zama zai yi ba tsomi za a yi aljanna yusuf baku sibugatan za a tsoma shi a zare sai a ajiye shi tambayoyi jarabawa za a yi kowa yana gani sai a mara turki ya ce masa ka taba shan wahala sai ce la wallahi zai ce na rantse da Allah ya ubangiji ban taba shan wahala ba santa ba tsomi ɗaya da aka masa aljanna so mun tabi ya mantar da shi duk wahalar da ya sha ta rayuwa to ashe duk wahalar da zaka sha a wannan duniyar in zaka tsira da addinin ka fa aljanna to gwamma ka sha wahalar da addinin ka in ka rasa addini da rayuwar duniya idan ta kare ka kare amma idan ka haƙura ka tare addininka ko rayuwa ba ta yi maka daɗi ba ran da ka kare to rana kuma wahala ta kare an gane amfanin tsira da addini wala taj'al musibatana fi dinina ya Allah karka sanya masifar mu addininmu wala taj'al ad-dunya akbar hammina ya Allah karka sanya duniya ta zama mafi girman himmarmu karka sanya duniya ta zama mafi girman damuwarmu an gane ana damuwa da duniya amma ka sanya mana ta mafi kenan hatta akan hatta akan lahira karka jarrabe mu karka jarrabe mu musa duniya a gaba ta zama ita ce mafi girman damuwar mu nema yaki halal yaki haram alhalalu ma halla fil jaybi duwai duk abin da ya fada aljibu shine halal mutum ya ci ya sha a cikin hakkokin bayan Allah mutum ya bar sallah ya gwara salloli saboda neman duniya ya ƙi yin azumi saboda neman duniya ya hana duniya ya zari ya kahaye ya kama ya saboda neman duniya idansa ya rufe zai iya cin mutuncin kowa zai iya wulakanta kowa bai san alfa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce man kanatid duniya hammuhu shattata Allahu shamlahu wa shattata Allahu amrahu wa takrahu bayna alayhi wa la ya'tihi min ad-dunya illa ma qaddara lahu ji damuwarsa da kokarin da gogorayarsa da fatashinsa dan wani haka zai ce maka Allah ya ga haba kai hakuri mana aba ana baka hakuri ba za ka ce ni no ni ban san shi ba ban san hakuri ba ban san ina yake ba ni ka gani nan ba abin da na sani sai kudi yaren da nake ji kenan Allah wani haka dai kai kashe ka sai fada an taba ba da labarin wani a wani gari da motar sa kyankyalariya wani mai mashin sai ya karza masa sai ya fito sai ce dan acaban nan sai ya biya shi dan acaba ya juyin duniya yana ba shi hakuri tun suna su biyu suka zama su uku biyar goma jama'a ta taru ana ba mutumin nan hakuri kai hakuri bawan Allah kai hakuri don Allah kai hakuri yana cewa shi bai san hakuri ba bai san garin su hakuri ba da matasa da dattawa da masu farin gemu da kowa ma aka yi juyin duniyar nan ya ce ba haka ba shi a biya shi kuma rikicin da yake yi wasu dai a biya shi motarsa shi ba zai je ya yi fenti ba shi ba zai gyara ba kuma sabuwa ce sai dan a caɓa nan ya biya shi motarsa ya kafe kuma ana cikin haka wani mutumi ya zo ya kafe da vespa ya zo shi ma ya kurdo yana ba da haƙuri ya ce kai malam na ce muku ban san yaran haƙuri ba ba abin da na sani ne sai mota ta za a biya ni kawai saboda Allah ya ce ban san shi ba wannan mutumin mai vespa sai ransa ya ɓaci sai ya juya vespa sai ya je irin aljihun vespa nan sai ya buɗe da makulli ya ɗauko kuɗi haka ya zo ce kai nawa ne kuɗin motar taka ya ce miliyan uku ce motata ya ɗora su akan buɗin motar ya ce irgi kuɗinka irgi kuɗinka aka irga miliyan uku cas sauran kuɗi aka tattara aka mayar vespa ya ce ɗaya shirgin ka bani makullin motar ya ɗebe shirgin sai ba shi makullin motar ya ce ina yaro mai mashin ya ce gane ce ungo je ka eh duk wadda duniya ta rufe masa ido manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allah zai ɗaiɗaita masa Allah zai ɗaiɗaita masa al'amarinsa ba zai taɓa iya haɗa kan lamuransa ko iyalansa ba zai iya haɗa kansu ba al'amuransa za su ɗaiɗaici waje ala faƙarahu bai na ainihi kuma Allah zai sa talaucinsa kan idanuwansa talauci Allah zai sa masa talauci a idansa komai ya gani ham komai ya gani ham yana so komai yana so ya dinga haɗama kenan ba zai taɓa jin arziki ba kun san duwa da talaucinsa yake kan idansa zuciyarsa ba ta wadata eh sosai hula zai gani akan kai la tamun takalmin kai ce ya masa wayar ka ta ce ta jarrabawa sa kenan shi kuma komai yana so komin kowa yana so a wannan masifa ce sai Allah ya jarabi mutum kawai ya ta ganin matan mutane ma kai wannan ta hadu shikenan ya shiga masifa gida yana so kaza yana so komai na kowa zuciya ta game da ciwo ba zai taba koshi ba shine talaucin sai yana kan idansa to haka Allah yake wanda ya rufe ido da duniya sannan kuma manzo sallama yace kuma duniya ba za ta zo masa ba sai abin da aka rubuta masa kaji wata asara ku ba zai samu duniya ba sai gwargwadon abin da aka rubuta masa amma yace wa man kanatil akhiratu hammuhu ko hammahu wa man kanat al-akhiratu hammahu sai ce jama'a Allahu amrahu wa ja'ala ghinahu fi qalbihi wa atathu ad-dunya wa hiya raghima yace wadda kuma lahira ce ta rufe mar ido lahira yake nema lada yake nema yace to Allah madaukakin sarki zai hada masa kallon muransa kuma ya sa a gaba sai ga ya cimma nasara kuma cikin sauki duk yawan abu sai ga ya cin masa duk yawan 'ya'yansa sai haɗa kansu duk girman gonarsa sai nome ta matansa biyu sai haɗa kansu matansa hudu sai haɗa kansu motarsa ba za ta fi ƙarfinsa ba mashin ɗinsa ba zai fi ƙarfinsa ba saboda Allah ya tara masa al'amuransa ya haɗa masa su sai Allah ya hada masa al'amuransa ya hada masa kan lamuransa waje ala gina fi kalbi sai Allah ya sa wadatarsa a zuciyarsa duk abin da ya mallaka sai ji ya ishe shi matarsa ɗaya a mata wadace shi baya kallon matar kowa albashinsa dubu arba'in da biyar sai ji ya ishe shi yana sufizin yana maleji ko tsuntuwa ya ga naira dubu dubinsa arba'in da biyar albashinsa amma naira dubu ko ta tsuntuwa ya gani tsallakewa yake yi ko ko in ya ɗauka ce zai yi nawa ne ne wannan in ya ga agogo a wurin alwala zai miƙa shi wa liman in ya ga waya a banɗaki zai miƙa wa liman kuma albashinsa dubu arba'in da biyar yana jin ya wadace shi gidansa ɗaki biyu amma yana jinsa hankalinsa a kwance mashin ɗinsa da yau kaca zube gobe fulon amma sai ce guntun gatarinka waje ala gina hufi kalbi Allah ya na ya shi baya roƙo baya maula